أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج, ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان ذكر الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وبعد ان مسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته a barkamu da wannan yammaci yau 22 ga watan ramadana hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1443 wanda ya zo daidai da 23 ga watan hudu 2022 gregorian calendar kamar yadda muka saba za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wani masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin nan bayan da allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayani rikici da zai faru ranar lahira tsakanin mutane da gumakan da suka bauta musu ko kuma tsakanin mutane da shaidanun da suka bauta musu ko bokaye ko aljanu sannan da irin hujjojin da gumakan za su kawo cewa su allah ne shaidansu su ba su ce a musu biyayya ba da kuma bayanin cewa shaidan da aljannu da bokaye su kuma za su yi mabiyarsu karya cewa ba mu muka saka kuku ba mu muka batar da ku ba alhali dama kuma batattu ne sau da aka Allah ba da kukin take ce to a wani lokacin za a sakanta ma kowane rai da abin da wato kenan ta kasance tana aikatawa to sai Allah ba da kukin sarki ya ce bismillahir rahmanir rahim kuma kulman yarzuqukum minas sama'i ka tambaye su ya muhammad yanzu kun sa gumaka a gaba su ne abin bautanku lamarin rayuwarku kun mai da shi kansu da bokaye da aljanu da sauransu shin waiwa ne ne yake arzutar da ku ne daga sama wato kenan sama tana saukar da ruwa ai wani yanzu ku kuma da sama ibil matar wa yake arzuta ku daga sama ta hanyar wato kenan ruwa wanda kuke amfani da shi sannan bayan ruwa akwai abubuwa daga suke zuwa daga sama kamar hasken rana sola shi ma yana daga cikin abubuwan da kuke amfani da shi bayan wani akwai abubuwa da suke saukowa a kan amfaninku lokacin da kuka abin nan da sauransu duk irin waɗannan abubuwa da suke zuwa daga sama wane ne ke arzuta ku da shi gumaka ne ko kuma allah ne wal'ar da kuma ƙasa wa ake arzuta ku daga ƙasa abinda ƙasa take fitarwa shinkafa gero dawa masara gyada kubaiwa da sauran irin waɗannan duk abubuwan da muke ci mangoro da gwaiba da sauransu da lemo duka irin ni'imomin da ƙasa take fitar da shi na arziki wanda muke amfani da shi da kuma abin da ƙasa take fitar da shi na arziki wanda ba ci muke yi ba kamar man fetur kamar iron ore kamar columbite kamar jefsi da sauran abubuwan da ma'adanai da ake zinari azurfa duk da ake tonowa daga ƙasa shi wannan arzikin kam na ƙasar nan wane ne ya tsara shi a cikin ƙasar ya zai jefa shi haka kuke ɗiba kuke amfani da shi an maye mulkin samba ko kuma waye mallaki ji jin da kuke ji waye ke waye mallake shi na wane ne waye muku jin waye tsara yadda za ku rika jin har ku san ma me ake ciki ku fahimci alkhairi ku fahimci danja in tana zuwa ta yadda za ku tsere wane ne ya mallaki wannan kuma nawa kuke biya da za a ce kunnan ka dama za a zuwa zuwa a jona prepaid meter kullum akwai kudin da za ka biya idan kuɗin ka ya kare dak a dauke shi kenan ba za ka kara ji ba ka zama ka zama kurma in ka je ka je ka office ka je ka biya eh ganin ka ba hakan nan a zo a sa maka prepaid meter a manna a nan gurin ka je ka yi depositin kuɗi in ya kare dab shi kenan kana ji ba abin nan amma wannan Allah madaukakin sarki duka ya baku a matsayin arziki free wane ne mallaki wannan wal absar da gane ko yamliku sam'a wal absara ji da gani gaba daya wane ne ya mallaki wannan wa man yukhrij al hayy min al mayyit wane ne yake fitar da raye daga jikin macece daga jikin abin da yake bashi da rai busheshen kwayan gero bashi da rai amma in ya sa masa ruwa sai kaga ya fitar da shi ya zama mai rai sai ya fitar da shi sai ya zama mai rai wa yake fitar da wato kenan zakara ko kaza a jikin kwai kwai gashi nan ba shi da rai amma sai ya fitar da kaza ko zakara a jikinsa wa yake fitar da dan adam daga jikin mani mani da ba shi da rai sai ya fitar da mutum mai rai a jikinsa da dai sauran irin waɗannan abubuwan wane ne yake yin wannan wai yake rijal mai ita min alhayy ko ya fitar da macece daga jikin rayayye rayayyen sai a fitar da wanda yake macece kuma a jikinsa wanda baya da amfani da sauransu abubuwan da mutum yake excreting a jikinsa to duwa yake fitar da su yanzu ba hayar da mutum yake yi a ce an toshe babu yadda za ta fita da kake tsammani wadannan tashin hankali ne a ce sam sam sam za ka ci za ka ci kuma ba zai fita ba ko fitsari a ce an rike maka fitsari na kwana uku kawai kaga tashin hankali mutum ba zai taba ganewa ni'imar ya je ya tsuguna ya fitsari lami lafiya ya tashi ya tafi abinsa sai ran da ya ya rasa hanyar da hatsarin zai fita in aka samu wasu 'yan duwatsu suka zo suka toshe kofar daga yadda mutum zaka je na ihu da sauransu to wane ne yake fitar da wannan wa man yudabbiru al-amra shi wa yake jujjuya lamura ne kan wa yake kawa dare sannan ya mai da shi rana wa yake kawa dari sannan ya dawo da gumi wa yake kawa damina sannan ya kawo rana wa yake kawa talauci sannan ya kawo arziki wa yake kawa lafiya sannan ya kawo rashin lafiya waye yake kawo yake caccanje yanayi ne ko wane ne yake tadbirul amr a hannun wa suke duka wannan ka tabe shi ka tabe su Allah madaukakin sarki ce fa sa yaquluna Allah da sannu za su ce maka Allah madaukakin sarki ne Allah madaukakin sarki wanda duka fa ana tambaya ne zuwa ga masu bauta gumaka wanda ba su yadda da kadaitakar Allah madaukakin sarki ba ko kuma wa'anda suke bauta ma shedan ba su yarda da kaɗaitakan Allah maɗaukakin sarki ba ko kowa masu amfani da aljanu wajen tabbatar da abubuwansu na rayuwa sun dauke su kaban alloli ko kuma masu ɗaukan wato kenan shaidanun mutane duka wa'annan sun dauke su a matsayin wato kenan sources na ibadunsu to Allah maɗaukakin sarki ce duka ta su wa'annan abubuwan waye yake su duk boka yi suna yin wannan boka yana ruwa daga sama boka yana abina yana fitar da tsiri boka yana canja lamari ya kawo zafi ya kawo damina ya kawo dari ya kawo rani da sauransu Allah madaukaki take ce a tambaye su to da sandu za su ce maka a'a wannan kan ai Allah ne yake do an yi ittifaki anan to aka shi sake cewa tauhidin tauhidul uluhiyya da musulmi da wanda ba musulmi do an yi ittifaki kowa ya yarda Allah ne ya sama ya kasa kowa ya yarda Allah ne yake ruwa da sauransu amma a zuwa bi Allah dai ba za a kuma sai a koma wato kenan wurin bokaye to kun Allah ce ka gaya musu afala tattakuna Allah yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba yanzu kun yadda duk wayannan lamura a hannun Allah suke amma yanzu sai ku dauki shirka wato kiran ku jingina wa Allah madaukakin sarki a ya kamata a je ku ji kunyan wannan lamari to mu je malam فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأن تصرفون Allah madaukakin sarki ce fa zalikumul haq fa zalikumullahu rabbukumul haq wancanan ku fa wanda yake yin wannan al'amari shine Allah madaukakin sarki kuma shine ubangiji ku na gaskiya tunda shi yayi ku shi ya baku lafiya shi ya baku ci shi ya baku sha shi ya baku komai da kuke bada da haka shine ubangijin ku na gaskiya wannan gumakan da wayannan bokayen da wayannan aljannin da shedan da san zuciya shedanin mutane da na da na aljanu duka wayannan ba alloli ne ba Allah dai shine ubangijin ka na gaskiya fa ma za ba da alhaq to fa babu abin da yake bayan gaskiya illa dalal sai wato kenan bata ko daga kin gaskiya ji ba haushe sai bata yawa in ba ku koma zuwa ga Allah ba da kuke sake to duk inda ku kama fa bukata a rayuwa duniya ba za ta biya ba ba za ku kuma ci nasara ba kuma ba za ku samu abin da ake bukata ba haka kuma za ku kama rayuwar ku koma sannan kuma can kuma wato kenan ya fi muni fa na tuzabuna wai yaya ne da ake karkatar da ku ake sarrafa kwakwalwar ku ta yaya kuka bari dan mai mutum kaman ka yazo ya ce maka fada ya fada maka wani gaibin da in ba Allah ba ba wanda ya sani kawai ya yanka dan dai kawai ya samu kuɗi a jikinka ya arziki ya samu kuma da bukaka duniya ta san shi duniya ta ji tsoronsa ya faɗi ƙaryar da babu yanda zai iya kawo hujja akan ta kuma wasu sai mutane kuma wasu yadda ina kwakwalen ku suke anna tusrafuna ya ake sarrafar muku da hankalinku kaga bai kamata ba ko yauwa ya kamata ce ku yi amfani da hankulan da Allah madaukakin sarki ya ba ku wajen tantance abin da ke daidai da tantance da abin da wato kenan ba daidai ba zan mu je mu كذلك حقت كلمات ربك للذين فسقوا أنهم لا يؤمنون الله بارك في ذلك كذلك تمكر هكني حقت كلمة ربك كلمة أبنججنك wato kenan ta zama ta tabbata alalazi na fasaku akan wanda suka yi fasikanci ayar da muka karanta ta baya mun yi magana akan wato kenan tabbatar alqada'u wal qadar cewa akwai abin da yake ya riga ya gabata Allah madaukakin sarki ya riga ya hukunta shi kuma dole mutum ya yarda da wannan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle ɗayan ku zai iya yin aiki irin na yan aljanna har sai ya zama tsakaninsa da aljanna din ba komai bane face zira'i daya to kaddararsa sai ta riga dama an riga an rubuta ba zai shiga aljanna ba sai wannan littafi sai ya rinjaye a kansa cewa kaddara ta riga ta zo cewa ba zai tafi aljanna ba sai da kansa ya bar aiki irin na yan aljanna sai ya aiki na irin na yan wuta sai ya tafi wuta ko kuma mutum yana aiki irin na 'yan wuta har sai ya zama tsakaninsa da wutar ba komai bane face zira'i daya haka kamu daya da ya yi dogon mika ciki zai fada to sai waccan kaddarar sai ta yi rinjaye a kansa fa yas biku alaihi alkitabu alkitabul qadar kenan littafin kaddara sai ya rinjaye a kansa sai bar aikin wutar sai zo ya aiki irin na 'yan aljanna fa ya rukulaha sai zama wato kenan ya shiga wato kenan aljanna don haka allazina kafaru wa'anda suka kafirta nan kama haka kalmar ubangiji ta riga ta tabbata wato kira a kansa wannan yana daga cikin abubuwan da yasa 'yan kadariya da jabariya da mutazila suka samu tuntubi a nan gurin lokacin da shi kenan inda har haka ne to me amfanin aiki tunda akwai kaddara sai mu dogara ga kaddarar mu wani daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam da aka masa bayani shi irin wannan sai ce ya rasulullahi afala na take ala kutubina ba za mu dogara akan littafin kawai kowa ji abin da ya gani mu kada kafa sai ya ce masa a'a bale imalu fa kullum mu yassaru lima kulika lahu ku yi aiki kowane mutum da kake gani an sauwaƙe masa aikin abin da aka halice shi domin sa saboda haka idan kaga mutum yana aikin aljanna to aljanna zai tafi in kaga mutum yana aikin wuta to wuta zai tafi wayannan misalai da muka bayar to ana kiran su annawadir rare occasions ne mutanen fir'auna sun kare rayuwarsu suna tsafi yanzu sun zo sun musulunta a minti daya sun tafi aljanna ko sallah ba su yi ba wannan is a rare case ana kiran sanadir bil'am dan ba'ura ya kare rayuwarsa yana aikin alkhairi sannan daga baya ya juya wannan shi ma nasa irin kaziriya kes ne sai ka tara malami dubu mutanen kirki baka samu hakan din ta faru ba sai sau daya haka barsisul abid shi ma nasa isariya kes duka amma abin da yake kusan 99.9% shine duk mutumin da ya kama hanyar aikin alkhairi to ya kama hanyar abin da aka halice shi don shi wanda kuma kaga ya kama tsiya to ya kama hanyar abin da aka lice shi da sai dai in ya tuba ya dawo wato kenan da ya gefe ne mun gane wannan don haka ba za mu dogara da cewa wato gidan mutum ya abin da ya ga dama dan wuta ne zai shiga don dan aljanna zai tafi da wannan ma yana daga cikin kalmomin da suke nuna alamar rashin rashin rabo a mutum ranar lahira haka kafiran ma ai kin gaskiya suka yi an riga an nuna musu ita sadaka Allah yake cewa kazalika haqqat kalimatu rabbika alal ladina fasaku kalmar ubangijinka hakan nan ta tabbata akan mutanen da suke wato kenan sun sa fasikanci a gaban su sun ki gaskiya sun ki wato kenan bin Allah cewa me annahum la yu'minuna ba za su yi imani ba don haka ba za su yi imani ba saboda haka duk abin da kai kokari akan su ba za su yi imani ba saboda ba don komai sun ga gaskiya sun kita to da suka kita kuma fataba taba Allah ala qulubihim sai Allah madaukakin sarki ko fadubi ala qulubihim Allah sai ya yunke zuciyarsu sun ga gaskiya sun kisa aka yin gajin su da haka ba za su taɓa yin wato kenan imani ba kul hal min shuraka'ikum قل هل من شركائكم من يبدأ الكلك ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون Allah madaukakin sarki ce kul lahum ka gaya musu ya Muhammad hal yanzu shin min shuraka'ikum a cikin ababen da kuke tarayya da Allah da su abin da kuke samun labarin gaibi a gurin su abin da suke ba ku shari'a wanda suke dora ku akan yadda za ku yi bauta da gumakan naku da shaidanu da aljannu da sharanun mutane da sauransu wanda suka kautar da ku gabarin hanyar Allah madaukakin sarki shin ne a cikin su akwai man yabda alkhalqa akwai wanda yake kagan halitta ai mun san cewa da kafin a duniya ba wanda ya duniya kuma babu ta da samfil ma kwata-kwata ubangiji Allah shi ya kaga kayan sa yadda ga dama kafin a yi sama ba wanda ya sama Allah bai kwafi sama a gurin kowa ba yanzu an yi mota za ka iya samfilin ta sai ka je kai yanzu an yi wani fiye watan za ka iya samfilin ta sai ka je kai kai ma da sauransu abubuwa da yawa muna kwafi na kaga wani ya gina gida sai ka kwafa kai ma ka je kai kaga wani ya riga ka amma Allah madaukakin sarki shi baya ganin kofi a gurin kowa mutum ma ba shawarta mutum ya aka yadda za a tsara siffar dan adam ya fito a yadda muke nan ba wanda ya shawarci Allah madaukakin sarki ko bai gani a gurin kowa ya kwafa ba shin gumakan kuma haka suke shawarai shaidanun ma haka suke haka suke a cikin su akwai manyan da'ul khalqa akwai wanda ke iya kagan halitta kadara akwai ba mutum yana yi mota ba to sun mai yu'iduhu ya sake reconstructing dinsa kuma the same abu kai din nan da Allah ya halicce ka za ka mutu sannan akwai ran da Allah zai sake dawowa da kai the same kai din da a dawo da kai babu wani abu akwai wanda yake yin hakan nan a duniyan nan a cikin mutanen ku sun mai yu'iduhu sannan tsara da shi to ba za su samu ansa ba don haka Allah sai ya ce kulillahu ka ce musu Allah maɗaukakin sarki ya yabda ulkalka shi ne yake kagan halitta sun mai ido sannan sake maimaita ce yanzu ya ga dama sai ya share mu gaba da lokaci da kuma sai ya sake dawa da mu da mutanen yan bani isra'ila alatara ila lazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun ai sun kai mutum sama da dubu dubbai ne uluf jami'in alf dubbai suka fito daga gidansu saboda annoba ta sauka gaba suna tsoron mutuwa Allah ya ce musu mutu suka mutu gaba daya sai da aka samu shekara da shekaru babu su kuma the same people aka sake dawowa da su Allah bada kuki sarki sai sake wato kenan dawo musu da rayuwarsu sai ga sun sa to akwai gunkin da yake iyan haka ya kashe ka ya dawo da kai ka gani idan kuma babu an san ita ce babu ba na tufa kuna to ya ne wato kenan ake kirkiran ƙarya a cusa muku a kwakwalwarku har ku yadda da ita wato kenan ku bi Allah maɗaukakin sarki ya ne ake kirkira ƙarya ake jingina muku ake sa muku a cikin kwakwalwarku har ya zama kun bar Allah maɗaukakin sarki kullahum ya muhammad قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق حق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدي فما لكم كيف تحكمون الله مدعوك كذلك والله يا محمد يا مسو هل شن من شركائكم أتكين أبابا تاريخ كنا a cikin gumakan kunnan ko shaidanun nan ko aljanun da kuke bi akwai mun yahadi ilal haqqi wanda zai iya shirya da mutane zuwa ga gaskiya saboda tsarin da mutanen maka suke a kansa da kuma larabawan jazira gaba daya da sauran mutane kafin wato kiran annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana tsarin ya kasa fitar da mutane zuwa ga gaci bai zai fitar da mutane zuwa ga gaci ba sannan daga baya kuma duk wanda za su zo su kawo wani tsari shi ma tsarin nan ba lallai ne ya kai mutane zuwa ga gaci ba saboda koda an samu abin da ake kira wato kenan tatawurin maddi shine wato physical advancement to za ka samu cewa dan adam a cikin zuciyarsa ko bai da nasuwa a rayuwa ba za samu wannan peace of mind din ba idan ba wato kenan ya itinaki addinin musulunci ba don haka Allah ba da kuke sai ga musu a cikin su akwai man yahdi ila alhaqi wanda yake shirye da mutane zuwa ga gaskiya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da sauran manzanni shine suna fitar da mutane minar zulumati ilal nur sukan fitar da mutane minar dalalati ilal hidaya zuwa ga shari'a wato kenan gunki zai iya hakan nan boka zai iya haka ku lura da nizam duk tsarin da ba na Allah ba zaka samu cewa wanda suka tsara su ne beneficiaries na abu a lokacin a makka waɗanda suka tabbatar da bautar gumakan nan su ne custodian na gumaka in an kawo kuɗi su suke rikewa su suke tsara tsari gunki yana da nagin bai san me yake faru ba me yake faruwa ba bai san me ake yi ba bai san kaza ba baya yin kaza baya yin kaza amma su da suke da su za su faɗa maka falalansa da sauransu kullum ana kawo hadiya kullum ana kawo kaza kaza da sunan gunki su suke karba suke cinyewa su suke karba su cinye to saboda haka zaka ga kenan tsarin yana arzuta wa'ansu ne at the expense of kuma wa'yansu daban da haka zarurin boka yake a yanzu duk inda kaga boka ya kabara ba zai shirya da mutane zuwa ga hanyar gaskiya ba wallahi sai dai ya batar da mutane kuma ya amfani da mutanen nan ya arzuta kansa ya amfani da mutane ya arzuta kansa don ku kawo masa zakai ko ai da ana muna yara ana wani kirin magana ke ta boka ce kaji magani sai Allah kaga mutane sun san cewa kajin kawai yake ci amma waye zai maganin Allah maɗaukakin sarki amma shi ba zai iya maganin ba amma wallahi duk hanyar da za su tsara ku zo dai ku kawo musu kuɗi kuma wani abu da ya kamata mai la'akari da shi shine Allah maɗaukakin sarki ce wa inna shayadina la yuhuna ila awliyahim li yujadilukum kullun shaydanu suna yi wahayi a mutanen su dan su yi jayayya da ku jayayya ta farko da suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa da kuma sauran wato kenan mutanen da suke tare da shi shine tun daga kasan farisa wani rubuto takarda ya aiko ma mutanen makka an ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haramu ne a ci mushe akan wannan kalmar fa haramu ne a cikin mushe a ci mushe to ku mutanen makka ba ku da kokolwa ne ku tambaye shi idan ana farauta ka tura kare da sunan Allah in ya kama kafin ka zo abin ya mutu zaka ci gaba zaka ci ba zaka ci in ka harba da kibiya zaka ci gaba zaka ci ba zaka ci idan ka kama dabbar da kanka ka yanka ta ka murkushe ta ka yanka ta ta mutu zaka ci gaba zaka ci ba to karanku ya kashe kibiyar ku ta kashe ku kun kashe kuma za ku ci to mushewa ya kashe shi Allah to abinda kuka kashe da kanku za ku ce wanda Allah ya kashe ba za ku ce ba eh ko kun kashe kuma kun ce kun ci kuma kun ce wa annaba kuke bi karan kuma ya kashe kun ci kibiyar da wadda dare ta kashe kun ci kuma Allah ya kashe kuma kun ce ba za ku ci ba ku tambaye su musamman tun daga a can aka turo kafiran makka suka zo suka karanta wani suka zo suka samu musulmi har wasu daga cikin musulmi suka je suka dace abin fa kamar haka ne fa to mun ma ya kashewa muke Allah ba da kike ce wa inna shahadina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum suna musu wahayi a mutanen su don su jayayya da ku akan wato kenan gaskiya su wawita da kwakwalon ku amma Allah ce wai yana da tumuhum na kullu mushrik wallahi kuka musu dawo kun mushrikai ne ai ga yanda al'amarin yake ga yanda al'amarin yake ga yanda al'amarin yake wannan haka Allah madaukakin sarki ya tsara don haka kowane mutum kamar yanda hadisai suka tabbatar cewa kowane mutum yana da shaidani yana da mala'ika da yake tare da shi haka da ko ba ka ba in zan mutum zai fita idan ya fita da sunan Allah sai ce mala'ikan ya bi shi da ya wuce gaba da tuta har ya je ya dawo in bai fita da sunan Allah ba shaidan din ya wuce kowa yana da yana da nasa bokaye da suke yi suna da wato za su je su samo aljanin da za su rika mu'amala da shi na farko kenan idan mutum ya karanta sarimul battar fit tasaddi li saharatil ashrar ko kuma wuqayatul insani min al-jinni wa shaytan na wahid abdusalami ko akamil murjan da sauransu akwai kaifa ya haduru sahiru aljinni ga process din da ake bi yadda mutum zai iya samuwa aljanu wanda zai rika amfani da shi kai da kanka in ka karanta wannan zaka iya yi wasu abubuwa ne zaka lizinta ka lizinta ka lizinta aljanna da kansa zai zo same ka in kana son harkar bokancin sannan zai rika baka abubuwa na magani da sauransu sai kuma kana ba mutane zai rika kawo ka idan mutum ya gawurta shine duk wanda ya zo gurin sa ai shi ma da aljanin sa ko to aljanin bokan ne zai tambayi aljanin da kai ka zo da shi labarin garinku da gidanku da sauran jama'anku da abin da ake faɗa a kanka da sauran mutane saboda haka sai ya gaya maka kaza da kaza da kaza da kaza ya fada duk ƙaryar da yake akan sai su hada baki saboda haka zai ce muku ga kaza ga kaza ga kaza kaza da sauransu ya gaya muku kuma tunda dan kuɗi yake yi dole sai ya samu wani sharin da zai lankaya ma wani na kusa da kai musamman ka zo da matsala haka ne ta rashin lafiya ko ta neman haifuwa ko ta kaza da sauransu da sauransu ai ga wani ne yake maka kaza saboda haka kuma ya tabbatar maka da wannan kuma in mutum ya yi musu kun sa abin da ke faruwa na biyu wallahi wallahi sai zai iya ce maka to mu yi rantsuwa da ni da kai idan muka rantsuwan nan ni ne mai gaskiya da kwana uku mutu in ka ne mai gaskiya da kwana uku sai ka rantsa saboda kai kana da gadara da gaskiyar ka na rantsa da Allah sai su tura aljini sai su kashe ka sai da haka da zarar an kashe ka yanzu mutane me za su dauka automatically abin da boka ya faɗa gaskiya ne aljanun da su a to mu yanzu a cikin mutane ma in wani bai maka ba ba a hayar tukin a tura wani mutum ya je kashe ka sai wani tana aljanu za su aiko wani aljanu ya zo ya suffocating ɗinka sai ya suffocating ɗinka sai ka mutu kuma da zarar ka mutu shikenan jama'a ta dauka cewa abinda boka ya faɗa shine gaskiya kuma karin shirka ce akan shirka ai victimizing ɗinka victimizing ɗin iyalan iyalanka gaba ɗaya to saboda haka Allah madaukaki sai yake ce gaya musu a cikin su waɗannan bokayen da shiraka da aljanin akwai wato kenan manya hadilil haƙi akwai wanda yake nuna asalin gaskiya in gana da asalin gaskiya ka ina zaka same ta a gurin annabawa a cikin alkur'ani babu abin da za ka nema wanda babu shi a cikin alkur'ani ya zama shi ne shirya a gare ka mun gane wannan ulillahu ya hadi lil haqi ka ce musu wallahi Allah shi ne yake shiryewa za ga gaskiya banda bokaye banda kuma aljanu banda kuma shaidanu kuma banda gumaka Allah shi yake shirye da mutane zuwa ga gaskiya kai bari baka jota Allah ya ce afa man yahdi ila al haqi a haqqu an yuttaba amma la yahdi shin wanda yake shiryar da mutane zuwa ga gaskiya alkur'ani muke karantawa akwai gaskiya da ta wuce alkur'ani akwai inda za mu samu shiriya sama da alkur'ani wanda yake faɗan abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani shi ya fi cancanta mutane su rarrana maganarsa ko kuma bokan da la ya hadi ila yuhuda shi kansa ba zai iya shiryar da kansa ba sai dai a shiryar da shi a cikin dimo suke a cikin dimo illa iyaka sun koyi abin da ake kira game of intelligence yadda za su yi wasa da kwakwalen mutane da kwakwalen wani lokaci ma kai za su tsaya su tambaye ka ka abin nan ka ba su abin nan wallahi wani zai dauki gashi wannan gashi wannan dogon gashi haka akwai jikin dan kofa a jikin kwai haka zai kokari da hankali hankali kwana da kwanaki ya samu ya dan cusa ta in yazo sai ya maka fata maka sai ga kwai gashi a cikin kwai ya ce maka kaza kaza kaza kuma sai ya fada maka akwai wata barar Allah wani mutane irin masu irin wannan yawo suna abin da rake sai mama kalik ya zo ta fada masa wadda damuwanta ya bata ta je ta ci nasara kullum za ta sai ta nemo shi to dama in shashaye ne wata rana ta zo aka ce mata ai ya haukace yana kan juji wallahi kan jujin ta bi shi da jeep ne tsada ta je ta za a kan juji kuma da yake ya ganta ya sai da ta ya zo ta same shi akan juji ta yi masa bayani bayani ya kawo abubuwa ya bata ko ta kawo kudi ta bashi ko ta tafi tsabar wato ki ta yarda da wannan abin da yake abin yanzu wannan mutumi me zaka samu a gurinsa bai shiryar da kansa ba la ya hadi illa an yi huda ba zai iya shiryar da kansa ya tsina wa kansa komai na alfanun rayuwar duniya ba balanta na lahira yanzu shi kamata a ce an nemi taimakon rayuwa a gurinsa babu bokan da zai abin nan da zai nuna mutane wallahi gaskiya gaskiya tana cikin alkur'ani tana cikin watakin na littafin Allah afa mai yahdi ilal haqi yanzu wanda yake shirar da mutane zuwa ga gaskiya a haƙo an yutta ba shi yafi cancanta a bishi amma lahadi ko kuma wanda baya shirarwa illa an yuhuda sai dai shi ma a shirar da shi mamalakun kai fata kuma me ya same ku ne wani irin hukunci kuke ne kam kuke neman shari'a inda ba ta da shi kuke neman waraka inda babu shi kuke neman gaskiya inda babu shi kuke neman taimako inda babu shi me ya faru ya kamata ce ku dawo wato kidan cikin yanayin ku mu ji Allah rahma na'am
akwai wani irin masu maganin nan da muke magana da shi na'am yace idan suka suna da niyyar su cutar da mutum kamar dan rufa'i rufa'i eh akwai wani abu da ya faɗa ya wasu abubuwa guda uku ne safa za a haɗa su a cakuɓa su sai a shanya su su bushe to wannan abu in ka zo kamar mutum tabo ne a jikinsa ko zinyar yango ne haka in ya zo za a bashi wannan maganin a ai matsalar sama hannu aka yi ko wani abu eh sama ga hannu aka yi suka kasa wannan abun a cikin ciwo zai wahala ne ta ci minit duka ba ta fita cikin ba eh haka ne ko a bakin ka ka kurkura za ka zama da susa za ka ka aika zani eh za ka za ka da haka ne akasaruhum illa zanna إن الظن لا يغني من الحق شيئا
هكذا إن الله عليم بما يفعلون الله مدوك كنت لكي وما يتبع أكثرهم yawa yawan su ba sa bin gaskiya illa zannan sai dai zato ba su da yaƙinin kansu kaiwa abinda suke a kansa gaskiya ne sai dai suna mafi rinjayen zato kuma kaga Allah ya ce aksaruhum majority majority na mutane ba sa haƙuri su zauna akan gaskiya sai dai suna bin abinda su akan kansu ba su da tabbas a kansa ba su da tabbas a kansa illa zanna sai dai zune sai dai wato kenan zunubi ko ai sai dai zato kenan sai dai zato ba su ginuwa akan komai wato kenan sai dai zato inna zanna shi ko zato da kake ganin sa la yugni min alhaqi shay'an baya wato kenan tsina da komai dangane da al'amarin gaskiya ba baya tabbatar da gaskiya zato baya tabbatar da gaskiya gaskiya daban zato daban ko ba haka ba ko ba haushe yace zato ta karkarin zunubi to da lokacin da kai zato za ya iya tabbata haka ne zai iya tabbata kuma ba haka bane to da zaran ba haka bane kuma duk abin da kai gina a kansa ka cutar da kanka ka cutar da wanda ka gina zaton wata ginin a kansa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ma ya ribuka ila ma la ya ribu kullun ana son ka zama da certainty kullun ana son ka zama da reality yau duk abin da baka da tabbas a kansa sai ka bashi sai ka samu tabbatin sai ka samu hawa kan abin da kake da tabbas wato kenan a kansa yawa inna allaha lalle allah madaukakin sarki alimin mai ilimi ne masani ne bima yaf'aluna da abin da suka kasance suna aiwatarwa duk abin da suka kasance suna aiwatarwa Allah madaukakin sarki masani ne akan wannan to muje wa ma kana hadha alquran ay yuftara min dunillah walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsil alkitabi la rayba fihi min rabbil alamin
Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kana hadha alquran ko wannan alqurani da kuke gani bai kasance wato kenan an yi tara ya za da ya zama an kirkiro shi ne min dunin lahi da kuma bayan Allah ba idan mutum ya karanta abin da ake kira nazmul qur'an yanda aka tsara qur'ani daga bakara sa hannasin sa da hikiman da take cikinsa in ka diba hankali musamman mutumin mutanen tafsirin wannan annazam al-qur'an ko addural menene in ka karanta tsarin yanda ko kuma abin da magana da abin nan abdul kahir jurjani yayi akan balagar da take cikin alqur'ani ko abin da malamin nahawu suka magana akan yanda tsarin ya tafi wato ba za ka samu yakinin cewa alkur'ani nan ba dan adam ne ya tsara shi ba alkur'ani nan ba dan adam ba zai yana karantawa wani yana ba ne yana ba da labarin lailatul qadari inna anzalna fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr ko yace in ka duba harfofinta ana magana akan alkur'ani ne mu muka saukar da alkur'ani kuma a daren lailatul qadri in ka girga harfofinta daya biyu uku zai baka dari daya da goma sha hudu adadin surorin alkur'ani ita kanta inna anzalnahu idan ka duba kalmomin ta kalmomin ta kalma inna daban anzalnahu daban fi daban zai baka wato kenan 30 adadin juz'in alkur'ani alkur'ani juz'i wato kenan 30 ne sannan inda aka ce hiya guri uku ne a cikin wannan sura daya a aya ta biyar daya a aya ta goma daya a aya ta goma sha biyar ko a kalma kai kalma kalma ta goma kalma ta biyar kalma ta goma kalma ta sha abin in kai lissafi zai baka 27 ce to laylatul qadr da ran 27 ne 27 ne sannan sai sake kawo menene kuma du wasu abubuwan da ya fitar daban-daban daban-daban da suke lande in kai plus din su zaba zai baka 27 wannan ma zai baka 27 saboda ka tabbatacce lailatul qadari 27 ne a cikin wannan ya fitar idan ka karanta Qur'an da ultimate miracle na wannan Ahmad Didat Allah ya masa rahama yanda ya tsara alai hafiz ata ashar da yadda tsarin ya zo da calculation din na ko farkon kowace sura da kuma yadda wasu suka bada in ka ɗauki surar da aka ce alif lamim su auna littafin alif da yake cikin surar da lam da mim da yake cikin sa da irin calculation din da yake fitowa a ciki zaka tabbata cewa dan adam ba shi ya tsara wannan ba ba shi ya tsara wannan alkur'anin ba kuma balagarsa da take wancan lokacin wanda ta rikitar da larabawan da suke gadara su ne asalin larabawa suka kasa ta yi musu tahaddi cewa in sun isa su kawo kaman alkur'ani suka kasa sun tsara sun tsara din ai sun gabe yiwu bane ba wai basu gwada bane ba fa da aka ce ko ba fatu bi sirri min misali wallahi sun yi amma wanda da yaje sai ga in ya fito da shi gaban laraba zai ji kunya ba zai ma fito da shi ba shi kansa musailamatul kazzab da ya karfin hali ya fitar da ashatu mashatu ma adraka mashat bayan ya gama karanta ya ce an saukar masa da aya ya gama karantawa a cikin mutanensa ba a cikin mutanen musulmi ba wanda ya sauraron ya ce wallahi inni la ashhadu annaka ta'lamu anni a'lamu annaka tanziki na ranta da Allah ka san na san ƙarya kake yi ba fa musulmi ba fa yace wallahi kai ka san ni na san ƙarya kake yi saboda haka abin naka ba gaskiya bane don haka tsarin alqur'ani tsari ne daban wanda in ba Allah ba babu wanda wato kenan zai iya yin sa haka wani malami yake ce mana idan kuna son ku gane hikimar da take cikin alkur'ani ku nemo kurakuran cikin sa ku nemo kurakuran cikin alkur'ani ko a balagance ko a ilmance ko a hikima ko a menene ku gano wannan lansis ne na alkur'ani anan ne za ku gane wato kenan ashe ba zai samu ba don haka Allah yake cewa wa ma kana hadha alqur'an an yuftara min dunillahi ba zai yi a ce wannan qur'ani wani mutum ne ba Allah ba ya kirkiro shi ba zai iya yiwa ba walakin sai dai shi alkur'ani ta dukan labi bai ne dahi yana ya zo ne don ya ba da ya gaskatar da littattafan da suka zo kafin sa ai kafin alkur'ani wasu littattafai sun zo don haka abin mamaki na ce alkur'ani ma ya zo shi ba da babu attaura ba littafin Allah bane babu injila ba littafin Allah bane babu sufi ibrahima babu suhumi Musa bayan attarra din babu zabura ta dauda mai kula ke akwai littattafai da yawa minhum man qasasna alayka wa minhum man lam narsus alayk to da haka shi alqur'ani ya zo ne ya ce wa'ancan littattafan ma gaskiya ne ya tabbatar da tasdiqan ladhi bayni yadihi ya zo ne don ya gaskatar da abin da suka zo gaba gare shi ma'ana wanda suka zo kafin sa kenan shi ne ma'ana bayyana yadda hidin kenan wa tafsilal kitabi sannan ya zo ya yi bayani fasali fasali dalla dalla na wannan shi kansa littafi din da wannan alkur'ani ya zo ya bayanin kansa a matsayinsa na littafi wanda yake fitar da hukunce-hukunce fasali-fasali dalla-dalla ta yadda ko bai gidaje in an masa bayanin alkur'ani zai fahimci abin da ake nufi larai ba fihi wanda kuma babu shakka a cikin wannan lamarin babu shakka a cikin alkur'ani fihi yana kuma zuwa ga alkur'ani din kenan don haka wannan alkur'ani min rabbil alamin daga ubangijin talikai ne ya zo muku bayani cewa wannan littafi din daga Allah ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne tsara shi ba don inda annabi sallallahu alaihi wasallam ne tsara alkur'ani ne da ya rikice ba ya rikice sannan kuma koda littattafan da aka saukar a baya na Allah madaukakin sarki ne saboda mu'ujizan da Allah ya tara a cikin alkur'ani sai ya zama su wancan ba su samu wancan isman da shi ya samu ba don haka magabatan ma'abuta wa da littafin sun yi distortin din abubuwa da yawa a ciki amma alkur'ani ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba idan ka rubuta alkur'ani ka bata shi yarinya budurwa za ta ce nan ba haka bane yaro dan karami almajiri yau na yi karo da wani yaro almajiri gyandai ne baya azumi wata mai izin sa goma sha biyar baya azumi fa ya kai matsayin bai kai matsayin har ma a sa masa ido akan lamarin azumi ba amma kuma izin sa goma sha biyar saboda haka abin da zai baka na mamaki a cikin alkur'ani yau kenan yana da yawa to a baya akan samu mutanen da ba su fi kai shekara goma ba sun haddace alkur'ani za ka samu na ga wani wani abin wanda yake wanda yake yaro za a ce masa a ja masa aya a cikin alkur'ani sai ya faɗi inda ta kita ce to ba mu ta bayanta sai ya kawo sai ce ba mu ta bayanta sai ya kawo sai ce ba mu ta bayanta sai ya kawo ba mu ta sai yi shafi guda ba mu ta baya ta baya kuma duk yana kawa ko kuma a bude a ce budo a ja masa aya a ce a shafi nawa take ce shafi ta kaza ala a bangaren nan ko a bangaren nan aya ta kaza zai fada saboda haka Allah ya sayyare alkur'ani saboda gaskiyarsa sai dai mutane mu mu ajiye hukuncin alkur'ani mu kama bokaye san haka sai musifa ta zo sai abubuwa na addini su lalace amma alkur'anin yana nan idan da duk muke son gaskiya sai mu dauke shi mu kade kurarsa sai mu karanta hukunce hukuncensa sai mu aiki da shi shi yasa Allah madaukakin sarki ya bashi wannan kariya in mutane mun shawara cewa yanzu ba za mu yi aiki da alkurani ba boka ya za mu sa a gaba shikenan sai mu ta yi amma qur'ani yana nan ba zai canja ba bayan mu sai Allah ya kawo wani mutum wasu mutane su zo su tajdidi na addini su kuma dauko alkurani su kade masa kula su karanta mutane kuma mutane su yadda to saboda haka alkurani littafin Allah ne kuma shi ne tabbataccen wata kenan gaske da ya kamata ce mun dora a kansa am ya kulu naftara am ya kulu naftare قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استدعتم من دون الله إن كنتم صادقين الله مدوكاكين تركي ce am ya kulu naftarahu ko su mutanen makka da sauran larabawa suna cewa wai muhammadu shine ya kirkiri alkur'anin nan iftarahu annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkire shi saboda suna tuhumansa cewa shine ya kirkira suka ce asatiral awwali naktatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wasilan ai tatsuniyan mutanen farko ne ya rubuta da haka ita ake ake masa shiftanta safiya da marece da haka yanzu sun sun tuhume shi da wannan Allah madaukaki sai ko haka suke bala ne ka a ba haka ne da lamarin ba kullum ka gaya musu ya Muhammad to tunda ne na kirkira saboda na iya larabci an haife ni uwa ba larabiya uba ba larabe eh ai to kuma laraba ne ko da haka fatu bi surati mislihi sai ku kawo wata sura misalin alqur'ani ko da aya uku ne ko kaman qul huwallahu aya uku ne ko ko kuma kaman inna yahuda ne ko to inna da ina kalkasara fa to da ko ku kwada inna da ina kalkasara sai ku je ku kawo ko ko wal asr inda linsa lalafi kusur ko ku kawo yar gajeriyar aya amma ta kunshi nazamul qur'an ta kunshi kuma balagatul qur'an ta kunshi kuma ahkamul qur'an ta kunshi kuma hikima da take cikin wato kenan alqur'ani ta yadda ta ko ina in an zo ba za a samu lapsis ba dan Allah da annabi ku je ku yi hakan nan haka Allah madaukakin sarki ya umarce su kuma kamar yadda muka faɗa tabbas sun gwada sun yi sun yi sai su kawo wani abin da zai baka mamaki shine a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta musu wannan alkur'ani tun a makka bai bai hijira ba wani daga cikin su daga cikin manyan manyan su ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya karanta masa alkur'ani da aka zo fa in aradu fa qul anzartukum sa'ikatu misalai maza maza ya rufe bakin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce aka ji a wallahi sai abin ya sako sai ya sako saboda haka maza maza maza hana yace na shattukar rahima ya muhammad ina maka magiya saboda zumunci da ke tsakanin mu da kai kai abin nan wani kuma ya je gurin gidan sayyidina abubakar sayyidina abubakar ya karanta masa ayan alqur'ani ya karanta masa alqur'ayan alqur'ani ya zo ya ce ma mutanen makka taron su manya manyan mutanen makka na a nadi din su dinnan kule da unadi yahudin nan a wannan nadi din ya je musu na ji karatun alkur'ani da aka saukar ma ibn abi kafsha sun saboda walakanci annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ce muhammadu ba sai a ce ibn abi kafsha ta yace na rantse da Allah ba sihiri bane na rantse da Allah ba waka bane na rantse da Allah a ƙarƙashinsa akwai hikima tana ɓuɓɓugowa samansa kuma akwai albarka tana yaɗuwa kuma wallahi wannan kalma tana hawa kan komai kuma abin da zai hau kanta sai suka ce maka sahiraka ibn abi kafsha ai an san ibn abi kafsha ya sahirce ka su kansu sun shaida akan wannan don a lokacin da suka zauna ma shawara suka yi me za mu soki alkur'ani nan da shi wasu suka ce waka ne wasu suka ce a'a ai mu muka san waka mun san kafiya mun san abiyat mun san auzan mun san komai da komai wannan ba waka bane wasu suka ce sihiri ne suka ce a mun san kawaida sihiri wannan ma ba sihiri bane duk suka kama kama kaman su suka gama suka rasa inda za su kara suka ce to yanzu dai mu bar shi kawai shahirun aw majnun kaga akwai shakka cikin lamarin su ko shahirun aw majnun mu bashi da komai sihiri ko kuma mahaukaci wasu ka ce wannan ba jununu bane wallahi ba jununu bane da sauransu to saboda haka Allah madaukakin sarki ce su kawo ko da sura daya musalamatul kazzab a Madina ya gwada da ci nasara ba sajja ko sajja ne kwanin sunanta wannan matar da ta aure musalamatul kazzab ita ma ai ta gwada ita ma ta gwada amma bata ci nasara ba bata ci nasara ba na kasa kawo abin da ɗaya daga cikin surorin da ita ma ta yi amma bata ci nasara ba tulaiha ya wada bai ci nasara ba duka annabawan ƙaryar nan babu wanda ƙarshen rayuwarsa ta zama masa alheri banda tulaiha shi shi kadai shi daga baya ya tuba ya dawo ya musulunta ya kuma kyautata musuluncinsa ya kuma shiga tawaga musulunci an yakin addinin musulunci da shi to shi shi kadai ne a cikin annabawa guda tara nan da suka yi ce su annaba ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne ya samu wato kenan nasa amma duk sallar sun yi mummunan karshe kuma abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi har yanzu shi ake karantawa a duniya nan har a America wannan alqur'ani da muke karanta shine kuma wato kenan alqur'ani don haka ba za su iya karanta kawowa ba Allah madaukaki dake ce bayan kun kawo sura daya wa da umani sadatu duk wanda za ku iya kirawowa ku je ku kirawo shi min dunillahi kuma bayan Allah ya zama shaidan ku akan cewa wannan Qur'ani ne a zo a kawo masu balaga su ga su ce ai wannan an yi shi is very good ko ko excellent ku je ku kawo in kuntum sadiqina in har abin da kuke faɗa na cewa annabi Muhammadu shi ya kirkira alqur'ani ko kuma sihirci ne sihira sihiri ne ko kuma waka ne in har abin da kuke faɗa gaskiya ne dan Allah kuma ku yi hakan nan kaga wannan wato kenan ba karamin kalubale bane a daidai lokacin da larabci yana cikin jaziratul arab bai cakudu da hausa ba bai cakudu da turanci bai cakudu da kowane yare ba yana kan wato kenan karfinsa babu abin da ya lalata shi babu abin da ya cakudu da shi amma suka kasa kaga wannan yana da tabbatar da cewa alkur'ani shine gaskiya kuma shine shari'a a gare mu to mu jama'a بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويل كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين الله مدوكا كنت بل كذبوا بهاك بني باي بس غاني بني كذبوا بما لم يحيطوا به علمه sun karyata abin da iliminsu bai san shi ba ilimin su bai kewaye ba ya kamata a ce idan kana son ka tabbatar da gaskiya sai ka yi bincike mai faɗi wanda za ka kewaye komai da komai ta yadda ba za a samu wani kuskure cewa ainihin gudun baka gane shi bane da ya kamata su yi bincike akan alkur'ani su gano gabatsinsa da yammansa su gano kudunsa da arewansa idan ilimin su ya ba su wannan a daidai lokacin da suke wannan za su tabbatar da wata kidan gaskiyar abin daga cikin mustashriqun akwai waɗanda suke bincike dan su soke alkur'ani daga ƙarshe sai su yi landin a cikin musulunci sai su landin a cikin musulunci kuma su yadda alkur'ani nan wato kenan gaskiya ne to amma su mutanen makka ci da zuci da gaggawa ta yasa ba su tsaya suka bincike suka tabbatar da gaskiya alkur'ani ko rashin gaskiyarsa ba ba su gano abubuwan da yake cikinsa na hikima ba sai suka gaggawan karyatawa sai suka gaggawan karyatawa to yanzu kuma abin da yake faruwa da mu kenan dogaran mu da Allah da karantarwa ta alkur'ani ita ce magani a rayuwarmu a ko menene a kowace irin matsala to amma sai mu kasa hakuri akan wannan din sai mu shiga cikin wato kenan jejin da ba za mu iya fita ba wala ma yati wala ma yatihim tawiluhu alhali fassara alqur'ani ta hakika ba ta zo musu ba ba zo musu ba wannan aya ga abin da take nufi wannan aya ga abin da take nufi wannan aya ga hukuncin da ga hikiman da ga kaza kaza kaza duk su tsaya sun bincike wannan ba abun bai zo musu ba ko to sai Allah ce kazalika kamar yanda waɗannan suka karyata qur'ani a jahilce kamar yadda suka ƙi karɓar gaskiya ido a rufe suka yi amfani da sentiment ko suka yi amfani da abin da suke mallaka na duniya ko suka yi amfani da wato kenan kar darajar su ta fadi ko kuma al'adunsu na gargajiya kar su rushe ko kuma addini iyayensu da kakanninsu abin da suka saba a kansa suka ginu kar ya rushe ya zama babu shi a kawo wani addini daban duk saboda tsoron waɗannan abubuwan da suke ya sa su wato kidan suka ki gaskiya Allah ya ce to kazalika kadzaba alladheena min qablihim ai na baya ma akan wannan sharadi ne suka kai na baya ma sun yi ne ko dai shi mutumin bai musu ba me yasa ba za a saukar da Qur'ani a wani me yasa za a saukar shi shi bai musu ba personally shine bai musu ba ba gaskiyar da yake tattare da ita ne bata musu ba ko kuma a'a ya canja musu abin da suke iyayensu da kakanninsu ko kuma a'a idan sun karba kenan yanzu shine zai wuce gaba da su ne masu biya masu biyayya girman su zai zube ko kuma a'a ƙaryar da suka yi wa mutane da yanzu za a tona asirinta duniya za ta ga balo-balo ashe dama wawaye ne ba su da wato kenan basira to duk irin waɗannan abubuwan shi yasa na daɗin ma suka yi karɓan abin da annabawan da suka zo musu da shi ta haka Allah ce fanzur kai nazari ya Muhammad kai fa kana akibatu zalimina yaya ne ne karshen azzalume yake kasancewa adawa da suka ki karba abinda annabi Hud ya zo musu da shi menene karshen su mutanen annabi no da suka ki karba me karshen su san mu da suka ki bin annabi Salihu me karshen su mutanen Madina suka ki bin annabi Shu'aibu menene karshen su Fir'auna da ya ki bin annabi Musa me karshen Fir'auna waye ya ci riba a cikin sa duk mutanen da aka turo musu annabi suka kun taɓa jin wanda ya ci nasara babu babu wanda ya ci nasara da haka kai nazari kai ba kana ake wata zalimina ya karshen wanda suka zalunci kawo kansu yake kasancewa ne wato kenan ba kyakkyawan karshe ba ne kenan kamar wannan ana ma ana ma wato kenan musulmi hannunka bai sanda ne wa'anda fa suka ki bin alqur'ani to ba su fita nasara ba wanda suka bautan gunki ba su ci nasara ba wanda suka bi bokaye da aljanu wallahi ba su ci nasara ba ko ba za su ci nasara ba don me mutum yanzu zai jefa kansa a cikin irin wannan shi ma ya zama bai ci nasara ba ai sai hakuri bi alqur'ani to mu je malam ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين الله مدوكاكين تركيته ومنهم daga cikin su mutanen Makka wanda alqur'ani ya sauka akan su man yi mini biyu akwai wanda ya imani da shi kamar sayyidina abubakar ya yi imani ko bai ba sayyidina umar ko sayyidina usman ali bin abi talib ko da sauran sahabbai da yawa daga cikin su akwai wanda suka yi imani da shi wa minhum man la yu'minu bihi amma fa ciki akwai wanda bai imani ba ina abu jahil ina abu lahab ina walid dan magira ina udba dan rabi'a ina shaiba dan rabi'a ina walidu dan gidan utba da sauransu duka waɗanda kaga duba su yi abin ba haka suka gama rayuwarsu haka suka gargalce haka suka lalace babu su babu lalilin su suna cikin wata kenan abin nan ya'yansu suka zo suka musulunta irin su ikrima ikrima dan abu jahil ne kaga ikrima ya zama babban musulmi khalid dan gidan walid bin magira ne kaga khalid ya zama babban musulmi ya karanta eh walid bin walid dan magira to ai shine baban khalid bin walid a ku yana da wani dan ai walidun ma
eh to walidun wancan bai imani ba ko a yayi wace shi yayi imani ya riga khalid
ya riga khalid ko walid ne ko abin nan to to wanda dai ba su imani ba akwai su wanda kuma suka yi imani akwai su wanda suka yi imani su suka ci nasara wanda ba su yi imani ba wato kenan ba su ci wato kenan nasara ba mallahi umin mallahi wa rabbuka lalle ubangijinka alamin musulina wallahi shine mafi sanin masu barna wanda a zuciyarsu barna ce shi ne ba za su shirya ba amma wanda a zuciyarsu gaskiya suke nema da zarar sun ganta za su yarda da ita a ko ina ta fito to su Allah madaukakin sarki yakan yi musu muwafaka wato kenan kullun su musulunta Khalid bin Walid ya jima yana yakan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sa target to mai yawan gaske na abin na kai akwai lokacin da ya sa target na ƙarshen nan ka zai gama da Annabi sallallahu alaihi wasallam ran da suka yi sallan sallan kasarun nan ran da aka saukar da wato kenan sallan kasaru sun gama shirya komai da komai ga annabi sassa da sabansa ga su a can gurin kuma sun gama tage din ran da in sun zo za su yi sallah da sun kabbara za su zo su wulla musulmi gaba ɗaya su suna cikin sallah sai Allah madaukakin sarki ya saukar da sallar kasar eh eh salatul kawfi sorry sai saukar da salatul kawfi sallar tsoro wai za kun tafi him ba garta lahumus salata da aka zo za a yi sallah kawai sai suka ga aisha ya daga wayansu musulmi suna tsaye da takuba annabi sallallahu alaihi ya wuce gaba ana sallah yace ar-rajulu mamnu'un wannan mutumi kariya ake bashi wallahi tun daga ran nan alwalarsa ta warware tun daga ran nan kalban da ya faɗa ta ar-rajulu mamnu'un last opportunity da yake da shi da zai yaki annabi sallallahu alaihi ya kashe shi wallahi sai Allah madaukakin sarki sai ya saukar da sallar salatul kafi sai ya zama sallar aka raba mutane biyu wai sa sallar wasu suna gadi ba abin da za a yi daga nan kuma abai sake jayayya ba kawai sai ko sai sallama kawai to an samu irin wayannan daga cikin su wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu wa rabbuka ala bil mufsidina da yake gyara ne a cikin zuciyarsu suna ga annabin ba akan gaskiya yake ba yanzu gaskiyar ta bayyana musu sai suka zo suka musulunta kawai to mu je malam lokaci to alhamdulillah za mu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya ba mu ladansa Allah shirya da mu da shiryansa abinda muka kuskure kuma Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka ka gane da mu kuskuren ka yafe mana ka ba mu ikon gyarawa muna da tambaya to